بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد العالمين لو الإنان إذا أتى a cikin fasali ne aka tsaya ina da قال القاضي وفقه الله ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب فهو فيه yauwa ina ga akwai wani gurin da malamin su anya ba gaba ba ne kai fiye da falama jawar su wa warawa kata da ne alhadisi bi misalihi an anas ko haka ne ina ga tun da fasalin mun daraka warawa qatada qatada ya ruwaya alhadis bi misli hadisin da kwatankwacin shi daga Anas daga Malik bin Sa'asa wa fiha taqdimu wa ta'khir cika akwai taqdimu da ta'khiri wa ziyadatun wa naqas akwai ƙari da ragi wa khilafin fi tartibil anbiya fi samawat akwai sabani cikin jeran ta annabawa cikin sammai wa hadisu sabit hadisin sabit daga Anas atqan wa ajwadi shi yahi kwarewa kuma shi yahi kyau وقد وقعت في حديث الإسراء زيادات نذكر منها نكتة مفيدة في قردنا نتي حقيقة يازو أكوي قارة قارة قارة ديوا cikin hadisin Isra'i zan mu ambato wani ɗigo a ciki masu mai fa'ida cikin bukatan minha daga ciki cikin hadisin ibn shahab fihi a ciki yake cewa qawlu kullu nabiyyin lahu an hada ma kowane annabi ya gaya ma annabi marhaban bin nabiyyi salih wal akhu salih maraba da annabi na gari da kuma ɗan uwa na gari illa Adamu wa Ibrahim sai dai annabi Adam da annabi Ibrahim sai cewa suka wal ibnu salih da ɗa na gari saboda ɗan su matsayin ɗan su yake annabi alaihi salatu wassalam kenan annabi Ibrahim da annabi Adam su cewa suka yi marhaban bin nabiyyu salih wal ibnu salih dan ɗan su su kuma sauran suka ce wal akhu salih wa fihi min tariq ibn Abbas akwai cikin hanyar ibn Abbas ce summa urija biha ta zahartu bi mustawan asma fi sarif al aqlam ya ce sannan aka yi sama da ni sai da na hau zahartu wa ma'arija alaiha ya zaharuna ya zaharuna suna hawa zahartu sai na hau bi mustawa a wani matsayi asma'u fihi sarihul alqalam wanda ina jin motsin alkalami na rubuta kadara ma'ana yana rubutu daga anas yake cewa su man dalaka bi sannan ya tahi da ni hatta a taita sudratul muntaha sai da na tafi sudratul muntaha fa gashiha alwanun sai wasu launuka na mamaki suka lulubin mata ala adri ma hiya ban san ba ko menene kala sai ce summa udkhiltul janna sana aka shigar da ni aljanna fi hadisi malik bin sa'asa a cikin hadisin malik an sa'asa ya ce falamma jawaztuhu yayin da na wuce shi yana nuhin musa baka sai yayi kuka fanudiya aka kira shi mayu biki ka me yake saka kuka kala sai ce rabbi ya allah haza gulamin wannan yaro ne ba astahu ba adiyon da ka tado shi a bayana ka tado ka aiko shi a bayana yadkhul min ummati aljanna aksar mimman yadkhul min ummati suna shiga al'umma shi al'umma cikin aljanna al'umma shi sun he yawan al'umma ta wanda za su shiga shi ne yasa yake kuka nan gurin akwai magana da kamata a yi bayani ya ce lima adalaka musa alaihi salatu wasala nabi na gulama me yasa annabi musa alaihi salatu wasalam ya kira annabin mu da gulam alhali ko lokacin da ya isra'i yana cikin sinnul kuhula ne shekara shekaru na gwarzo daga arba'in abin da ya sama mai arba'in abin da ya sama za a ce mishi gulam kuma ya ce wa uji ba za a ba shi amsa cewa bi annal almustahakimul quwwa ana cewa bi ma'ana almustahakimul quwwa yumkinu an yuqa ana cewa mai kyakkyawan karhi ake ke nihi wa yumkinu an yuqa tana yiwa a ce li taqaddumhi alai bi zamanin dawi saboda ya girme shi da shekaru da zamani mai tsawo ya wuce shi da zamani mai tsawo kuma wannan haka ne al'ada duk wanda ka kasance ka hishi da shekaru kaga yarin tashi ma zaka rika ganin a kullum ma yaro ne zaka kira shi da cewa yaro ne ba zaka ga girman shi ba ko da yayi shekaru da dama mafi hadisi abi huraya kuma nan gurin har aka wuce annabi musa wani sai fassara da cewa hasada ce da keta yake kuka ba wannan bane ba abu ne wanda ya shahi janibin alkhairi kowa yana guri wanda Allah ya umarce mu da mu sabuki zuwa ga aikin alkhairi kowanne cikin annabawa yana gurin a ce al'umma shi duka sun shiga aljanna a akasi ma za a fassara shi alheri ne ma ba sharri ba fi hadisi shi bako abinda ko ya shahi bangaren lamurra na lahira babu matsayin babu magana cewa babu magana ka zaɓi wani a san kai ake so abin da ya shahi lahira a na lahira san kai ake so ba na sabanin na duniya mafi hadisi abi huraira cikin hadisin abi huraira wa qadara aitini fi jama'atin min al-anbiya yace na ganni cikin jama'a da dama na annabawa fa hanati salatu sallah ta zo fa amamtuhum nan musulmanci fa qala qa'ilun wani mai magana yace ya muhammad ya kai annabi muhammad haza maliku khazinun nar wannan malik ne mai tsaron wuta fa sallim alaihi yi mishi sallama faltafattu na waiwaya fa bada ani bi salam ya fara mini sallama saboda girmamawa shi mala'ikan fara ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi abi huraira cikin hadisin abi huraira sun masara hatta ata baitul maqdis sannan yatta ya sai da yaje baitul maqdis fa nazala ya sabka fa rabada farsahu ila sakharatin ya darme da dokin shi zuwa ga sakhara dutsi wani halamin dutsi kato doki na yana nihin buraka ta can baya da muka yi magana don ba da doki aka yi tahiyar bayan sai da dakin doki kawai fasalla ma almala'ika sai yi sallah tare da mala'iku falan maku da ya tussala wannan duka yana cikin sha'ani da tsari na Allah wanda dan adam bai da ikon ya sa kanshi a ciki tahiya zuwa daga ƙasa zuwa sama in mutum hankali zai sa zai ce ai ba bukata hawan wani abun hawa ko wata dabba ko kaza kamata ne mala'ika ya ɗauke shi kawai da hukukin shi su tashi su yi a Allah ba wannan ya tsara ba komai ga abin da ya ga dama tsara kuma dan adam bai da ikon ya ce ai da kaza akai ai da kaza akai fa sallama al mala'ika yayi sallah tare da mala'iku fa lamma qudiyat as-salah yayin da aka kare sallah kalu suka ce ya jibril ya kai jibril zan fara darasi wannan barin ta kunne da kira ya shigo ya bata maka tasiri yace wa kad ursila ilaihi an yi mishi an aika mishi ne kala na'am yace yi qalu suka ce qala qalu suka ce hayyahu Allahu min afin wa khalifa eh Allah gaishe da shi dan uwa kuma halifa fa ni'mal akhu mamma aka kala haza muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyina yace wa kad ursila ilaihi yace kana irin shi ai ya wuce ka ya ce fa ni'mal afu ni'mal khalifa ma dalla da dan uwa ma dalla da khalifa sun malakau arwahal anbiya sanan ya game da rayuka na annabawa fa asnau ala rabbihim suka yabi ubangijin su wa zakara kalamu kullu wahid minhum ya ambaci zancen kowa daga cikin su wahum sune da Ibrahim da Musa da Isa da Dawud da Sulaiman sun ma zakara kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ambaci zancen Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam asna ala rabbihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yabi ubangiji shi fa kare yake cewa kullukum asana ala rabbi wa na usni ala rabbi kowanku ya yabi ubangijin shi nima bari in yabi ubangiji na alhamdulillahi allazi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi bashiran wa nazira godiya ta tabbata ga Allah da ya aiko ni zuwa ga mutane rahama ga talikai kuma ga baki ɗaya zuwa ga mutane ina mai bushara da kuma galgadi wa anzala alayya alfurqan ya sabko mana da mai alqur'ani mai bambance ƙarya da gaskiya fihi tibyanu kullu shay cikin shi akwai bayanin komai wa ja'ala ummati khairu umma sanya al'umma ta mafifici al'umma wa ja'ala ummati ummatan wasatan sanya al'umma ta al'umma tsaka tsakiya wa ja'ala ummati humul awwaluna wa humul akhirun ya sanya al'umma ta sune farko wajen daraja kuma sune a ƙarshe wajen zawwa wa sharaha li sadri ya buda mini kirjina wa da'ani wazari kuma ya sauke mini zunubai na nauyi na zunubi na da babu shi wa rafa ali zikir ya ɗaukaka ambato na waje alani fatihan wa khatimin ya sani ni ne mabudi kuma ni ne macika fa qala ibrahim sai annabi ibrahim ya ce bi haza fadalakum muhammad da wannan abubuwan ne da muhammad ya zano ya fifice ku summa zakara annahu urija bihi ila sama'i dunya sannan ya ambata cewa an yi sama da shi zuwa sama ta ɗaya. wa min sama'in ila sama daga sama zuwa wata sama na hawa ma takaddama irin abin da ya gabata a cikin hadisin abdullahi dan maso ce wanta habi ila sidratil muntaha ya je tikewa da ni zuwa ga magariyar tikewa wa hiya fi sama isa da tana ta sama ta shidda ilaiha yantahi ma yuraj zuwa gare ta ne abin da ake sama da shi yake tikewa nan yake tsayawa nan a ƙasa ya ce a cikin wata ruwaya cewa a sama ta bakwai amma musannif ya ce kasancewar ta a sama ta bakwai shine magana mafi inganci kuma shine magana mafi galibin malamai kuma shine sunanta ma da ake kira sidratul muntaha ya kamata ba a sama ta shidda ba sama ta bakwai take nawawi yake cewa ana iya hada maganganun cewa asalinta yana sama ta shidda kuma mafi girman rasussukanta suna sama ta bakwai da haka za a iya haɗa kan hadisan cewa tushenta gindinta a sama ta shidda kuma wannan kinta reshenta yana can sama ta bakwai nawawi ya ce ana iya haɗa kan hadisan da haka ya ce ilahayen ta himayu urja'at gurinta ne duk abin da aka yi sama da shi daga ƙasa fayi ƙubad min ha yake tsayawa a nan daga nan wajenta sai a ɗauke shi wa ilahayen ta himayu habi min ha kuma da gare ta ne abin da Allah ya aiko yake tsayawa a nan fayi ƙubad min ha a amshe shi daga nan sai a yi ƙasa da shi shi ya sa ya ce iji zai gashe sidarata ma ya gasha lokacin da ya ruhon ma magariya abin da ya ruhon mata ya ce farashin min zahabin wannan ne malam bata bata ne na zinari ma'ana abin da ya ruhumma ita wannan ɗin sidratul muntaha ɗin wa fi ruwayati abi huraira a wata ruwaya ta abi huraira daga hanyar rabi bin anas yace faqila li aka ce min hazi sidratul muntaha yantahi ilaiha kullu ahadin min ummatika khala ala sabilik wannan ita ce sidratul muntaha wadda duk wani wanda cikin al'ummarka zai tike a gare ta matukar ya bi hanyarka wasu ya sidratul muntaha ita ce ma'ana rayukan al'ummarka ita ce magariyar tikewa ya kharuju min asaliha anharun min anharun min ma'in ghairi asin yana hutawa daga asalinta daga kasanta daga gindinta ma'ana korama da ta kasance ta ruwa wanda ba mai tsami ba wa anharun min labanin da korama ta nono lame ta gayyar amu wanda ɗanɗanon shi bai jirkita ba wa anharun min hamrin da kuma korama ta giya lazzatin lisharibin mai daɗi ga masu sha wa anharun min asalin musaffa da kuma korama ta zumawa da take tatatta wa hiya shajaratul yasirur rakib fi zilli hasaba'ina aman itaciya ce wadda mahayin doki zai yi tahiya a cikin ta shekara 70 wa anna warquhu min hamzillatil khaliqi fa gashiha nur kuma reshenta hamsanta guda daya inuwa ce ga halittu baki daya fa gashiha nurun sai haske kenan kaga a wannan ruwaya ya fassara mana ma yaya sidratul muntaha din take fagashiya ha nurun sai haske ya lullubin mata wa gashiyatar mala'ika mala'iku suka lullubin mata kala sai ce fa huwa qawluhu shine fadar Allah ya zai gashi da ta ma ya gasha kala tabaraka wa ta'ala lahu sal Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka roka fa kala sai ce innaka takhazta ibrahima khalilan ya Allah ka riki annabi ibrahim bada dayinka wa ataitahu mulkan aziman ka bashi mulki mai girma wa kallamta musa ta kaliman kayi magana da annabi musa magana wa ta dawuda mulkan aziman ka ba annabi dawuda mulki mai girma wa alanta lahul hadi ka tausasa mishi karhi wa sakharta lahul jibal ka sauƙaƙe mishi ka yalwata sauƙaƙe mishi duwatsi wa ta suleiman mulkan aziman ka ba annabi suleiman mulki mai girma wa sakharta lahul jinna wal ins kuma ka sauƙaƙe mishi aljannu da mutane suna biyayya gare shi wa shayadin da a shaidanuwar riya da iska wa ɗai taho mulkan layan bagi li ahadin min ba'di ka ba shi mulkin da bai dace a ce wani yana da shi bayan shi ba wa allamta isa taurata wal injil ka karantar da annabi isa a taura da injila wa ja'altahu yubri wal akama wal abrasa ka sanya shi yana warkar da mai cutar kuturta da wanda aka haife shi ba ido yace wa wa antahu wa ummuhu min shaitanir rajim kuma ka taimake shi da ma'aihiyar shi akan shaidan rijehehe daga ra'amal Allah ya ce falame kullahu alaihi ma sabil basu da shaidan bai da hanya zuwa ga shi da ma'aikiyar shi faƙala lahu rabbuhu sai ubangijin shi ya ce mishi kaga nan umuman cewa cikin itihaful ƙari mun yi magana cewa hikimar da bawa yake cewa ihdina siratal mustaqim aka ce siratal lazina an'amta alaihi dan mu nuna ma Allah cewa ya Allah dama shiryar da wasu akan hanya ta garin aikin ka ne kamar yadda suka yi misalin cewa zakka roƙi wani mai hali ka ce ka bani da Allah kamar yadda ka ba wani da wani da wani don ka nuna mishi cewa badawa aikin ka ne kuma na san zaka iya badawa to shi ma nan ya zano ma Allah wannan abubuwan gaba ɗaya ba dan yana hasa da abin da aka ba su ba a dan ya nuna ma Allah cewa ya Allah badawa dama aikin ka ne fa qala lahu rabbuhu ta'ala qad takhastuka khalilan wa habiban to na rike ka badadai kuma masoyi fa huwa maktubun fi taurati ya rubuce ki a taurak muhammadu habibur rahman wa arsaltuka ila nasu kafa na aika ka zuwa ga mutane gaba daya duka kenan Allah zai zano mushi wata khususiya tashi da wanda su dukkan su ba wanda ya samu wa ja'altu ummatuka humul awwaluna humul akhirun na sanya al'ummaka sune na farko kuma sune na karshe wa ja'altu ummatuka la tajuzu lahum khutba na sanya al'ummaka hudu ba bata halitta gare su ba ta shaidu annaka abdi wa rasuli sai sun shaida cewa kai bawana ne manzona ne waja'altuka awwalan nabiyina khalqan wa akhiruhum ba'asan na sanya ka shi kai ne farkon annabawa wajen halitta kuma kai ne karshen su wajen aiki alaikum salam wa adituka sab'a min al-masani na baka asabul masani fatiha lam a'diha nabiyan qabla tuwan ba wani annabi ba gabanin ka a cikin intihaful qari kin ba manta mun ga inda muka malamai suka yi bayanin cewa tana daga cikin farallata ita khususiya ce ga wannan al'umma ya ce wa da duka khawatimu suratul baqara na baka cikamakin suratul baqara amana rasul kenan min kanzin tahta arshin daga wata taska kalkashin al'arshi lam ubiya li nabiyin qablaka ba wani annabi wanda yake gabaninka yace waje altuka fatihan wa khatiman na sanya ka kai ne mabudi kai ne ciko wa fi riwayatil ukhra a wata riwaya daban yace fa udiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasan an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku udiya salawatil khams an ba shi salloli guda biyar abu da yayi isra'in wa udiya khawatim suratul baqara an ba shi cikamakin suratul baqara amana rasul wa ghafara liman la yushrik billahi shay'an min ummatihi al-muqimat yayi gafara ga duk wanda bai yi shirka daga cikin al'umma shi ba ya gafarta mishi almuqaimat zunubai masu hallakarwa wa qala sai ce ma kazabal fuadu ma ra'a zuciya bata karyata abin da ta gani ba al'ayatai ne ayoyi guda biyu ce ra'a jibril fi suratihi ya ga annabi ya ga mala'ika jibril ne a cikin surar shi yadda yake halitta shi lahu sitta mi'ati janah yana da huka huki 600 ya ce kowane huke guda daya a wata ruwa ya ce ya cika sammai da kasai أنا زم تكين وإن شاء الله سيم إيدا سفصلا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك kamar cin karanta wani bangare wajen rubutun kaddara
akwai hadisan da bukhari ya ce inna allaha ta'ala kataba maqadir al-khaliq qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 50 alf sana Allah ya hal ya rubuta dukkan abin da zai kadarta tun kahin tun kahin ya halici sammai da kasai duk abin da zai gudana ya rubuta shi kafin ma ya halici sammai da kasai da shekara dubu hamsin kuma nan ya ce yana jin yana rubuta wancan kadara ce amma ta gaba daya amma ita kuma wannan akwai kadara ta shekara wadda Allah yake tsari na shekara wanda a lailatul qadr ake kadarta abubuwan na kowace shekara yadda zata abin abin da za a gudanar